أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا السبر هدوء وتر رمضان hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1439 wanda ya daidai da 18 ne ko yau 19 ne 19 ga watan biyar miladiyya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi wassalam shekara ta 2018 jiya mun tsaya akan aya ta 31 a cikin suratul Ma'ida shafi na 112 a yau za mu tashi aya ta talatin da biyu a cikin suratul ma'ida shafi na ɗari da goma sha uku muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoran mu cikin wannan karatun da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljannar firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya Allah ce min ajli zalik أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم من بعد ذلك في الأرض لمسرفون ثم إن كثيرا منهم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون الله سبحانه وتعالى من أجل ذلك saboda wancan abin da ya gabata a nan wato karatun da ya gabata mun yi bayanin waqful mu'anaqa muka ce waqful mu'anaqa shine abin da ana iya samun waƙafi ya zamanto malamai sun yi saɓani a kansa sai a zo a yi sarjihi wani lokaci mai fuska biyu wani lokaci mai fuska ɗaya waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa min ajli zalika yana da alaƙa da fa asbaha minan nadimina min ajli zalika musamman imamu sajawandi yana ganin cewa yana da alaka ne da min ajli zalika kenan fa asbaha minan nadimina sai ya wayi gari daga cikin masu nadama min ajli zalika saboda abin da ya gabata na kashe dan uwansa ko ko saboda abin da ya gabata na wato rashin sanin yadda ya kamata ya turbude dan uwan nasa amma jamhurin malamai sun tafi cewa wato shi min ajli zalika bai da alaka da fa asbaha minan nadimina wato yana da alaka da katabna ne ai min ajli zalika katabna ala bani isra'il dan haka bai yiwa shi zaman to waqful mu'anaqa dan bai bada ma'ana biyu in ya zaman to fa asbaha minan nadimina min ajli zalika to kaga katabna ala bani isra'il shi ko shi na da alaka da ni kaga ba waqful mu'anaqa bane jamhurun malamai na ahli sunna sun tafi cewa min ajli zalika yana da alaka ne da katabna kenan saboda abin da ya faru na tsakanin ɗan annabi Adam wato annabi Adam alaihi salam ko ‘ya'yan annabi Adam guda biyu lokacin da ɗaya ya kashe ɗaya muka ga ɓannar da aka aikata sai muka saukar da hukunci akan wannan abin ina fatan kun fahimce ni wannan ita ce fassara wadda jamhurin malamai na sunna sun tafi kanta imam ibnu jarir tabari ya tafi akan wannan fassara imam ibnu al-ambari ya tafi akan wannan fassara imam nahas ya tafi akan wannan fassara imam dani wanda yake mai kitabu taysir fi ilmi al-qira'at shi ma ya tafi akan wannan fassara imam ibnu atiya ya tafi akan wannan fassara imam ibnu al-jawzi in an ce ibnu al-jawzi ba ibnu al-qayyim al-jawziya ba suna da bambanci mun yi bayanin wannan da imam al-qurtubi da imam al-baghawi da imam al-ammani da imam al-razi a cikin tafsirin sa at-tafsir al-kabir da imam ibnu kathir da imam abu hayyan al-tauhidi da samim al-halabi da imam al-zarkashi da imam al-ashmuni al اللغوي da imam ibn ashur a cikin at-tahrir wa tanwir dan haka dai alaka min ajli dalika waqful mu'anaqa ba waqful mu'anaqa bane wato yana da alaka ne da katabna ala bani isra'ila ina fatan kun fahimta me yasa saboda wannan zai isa a samu sabani a aqida ina fatan kun fahimce ni waɗanda suka ce yana da alaka da fa asbaha minan nadibina min ajli dalika saboda akwai asha'ira wata aqida ce ake kira asha'ira na abul hasan al-ash'ari duk da yake littattafansa sun nuna cewa ya dawo akan aqida ta ahlus sunna wal jamaa an gane ko da kuma wato aljabariya na jahamiyya suna ganin cewa al'amuran Allah ba a yi musu ta'lili ba a samu su illa kenan bai dace a ce ba katabna ala bani isra'ila min ajli zalika ba kenan kamar akwai illa da dalili da tassa Allah aikata wani abu su a aqida su ba a cewa Allah yayi abu don saboda kaza saboda babu abin da yake tasiri a cikin ubangiji ina fatan kun fahimta da kyau to amma wannan ta saba ma aqida ta ahlus sunna ina fatan kun fahimta su ahlus sunna suna ganin cewa Allah ana yana iya yin ta'lili ina na sun ka samu matsala in an ce Allah yayi abu don kaza kamar suna ganin kamar Allah zai amfana da wannan Allah ba zai amfana da shi ba a'a shi Allah hakim ne mai hikima ne kenan in yayi abu dan saboda kaza to wannan illa amfaninsa ba yana dawowa bane zuwa ga Allah yana dawowa ne zuwa ga bayinsa da haka zaka gane cewa ita illa ba matsala bace don Allah an ce Allah yayi kaza don kaza ko yayi kaza don kaza kace a to ya za a ce Allah ya abu kaza don kaza kina Allah ma yana da bukata a'a don ku ne Allah subhanahu wataala Allah bai bukata komai ga kowa an gane ni Allah subhanahu wataala bai bukata komi ga kowa bai da bukata ga kowa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin sannan malaman da suka yi raddi akan su suka ce shi annadimina yana ta'addi ne da ala nadimtu ala shay'i ko ba haka ake cewa ba ba a cewa nadimtu min min zalika shay'i to amma sai suka ce wato yana yi wa huruful jarri tanubu ba'daha an ba'd amma zan ce mafi inganci shi nadima yana ta'addini da ala ana cewa nadimtu ala hada ba a cewa nadimtu min hada duk da yake malaman lugha waɗansu sun tafi cewa ya juzu amma dai wancan shi ne mashhur to anan wannan shi zai kai mu ga sanin cewa al'amurra in ana iya ta'lilin su a nuna don kaza an kai kaza to ta nan za mu samun kiyasi ya zo a cikin shari'a ta wannan za mu samun abubuwan da ba mu san hukuncin su ba mu san yadda za mu samu hukuncin su ina fata an fahimta saboda mi saboda an yi illa ta kaza don saboda kaza kenan yanzu misali in an ka ce an daurewa ne saboda ya ci kuɗin mutane bai biya ba wannan illar da ta sa aka sa aka sa shi gidan kaso kenan ko gobe in wani ya ci kuɗin mutane bai biya ba sai a yi sai a kai shi gidan kaso to da wannan za mu samu saboda alqur'ani ayoyinsa sun daina sabka hadisai sun wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaura amma za a iya istinbati in an samu illa cikin alqur'ani ko an samu illa wadda an kai istinbatin ta daga nasoshi sai ta zamanto dalili na yaɗo shari'a shi yasa malaman usulul fiqh suka yi babi na illa suka ce illan nan tana zuwa wuri daban-daban sai kaji Allah ce don kaza mun kai kaza nan da yace min ajli zalika kaga sarih ne saboda wannan katabna ala bani isra'ila ashe Allah ya ba da ta'lili wani lokaci kuma cikin nafsi sai ka iske ba a kawo zahiri ba amma in ka kalla in ba da wannan sababin ba to da ba za a kawo wannan hukunci ba wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilu an-nisaa fil mahid to ku kaurace ma mata a lokacin da suke haila in ba dan da shi hailan shine illa ba da kalmar ba ta da amfanin zuwa kenan sai zaman to ba a ce ku kaurace musu amma fa'tazilu an-nisaa fil mahid don mi dan saboda suna haila kaga ta haka zaka iya cira su wannan illa ka gane ta waɗansu malamai suka ce to kuma nasu yana iya zuwa ta hanyar illa wadda za a samu wadda malamai sun ijma'i akan ta dukkan malamai sun yi ijma'in cewa kasancewar mutum karami bai balaga ba shi ya ba da damar a ci gaba da kula da dukiyarsa ko ba haka nan bane to illar da ta sami yasa aka hana mai amfani da dukiya sai sai dai a bashi ko ba haka ba ko a ciyar da shi saboda yana karami duk malaman duniya sun yi ittifaki akan wannan in dai ba marami ne mai son rai na dan duniya wanda yake can yana bukatar ya samu wata bukata sai sannan ana iya istinbatin illa istinbatin ta shine babu ta amma za a iya cira ta kamar yanzu da Allah ya hana shan giya ko ba haka ba me yasa aka hana shan giya saboda tana sawon maye kaga maye illa ce wadda take sawar a hana shan giya to da haka za mu iya haramta duk giyar da a duniya gaba daya dan wani yanzu misali in muka zo ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir sai ce a'a wuski kaga wuski kanan cikin qur'ani inda Allah ya ce wuski haram babu yace kawo mai hadisi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wuski haram babu sai ce muka to wuski halacci sai a ce a'a giya ta zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa aka haramta ta saboda tana sawan maye to wagga da kake sha a yanzu wuski ta ko menene ko menene ko menene tana sawan maye ko ba ta sawa tana sawa shikenan ta ba haramu su gudaye yana sa maye ko bai sawa ya haramta to da haka zaka samu in ba haka ba sai ai wasa da hankalinka ko kuma as-sabr wa taqdim shine abi illoli kamar yadda wani da yazo daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sadu da iyalina a cikin watan Ramadan na halaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce to kaje ka yantar da boya to kaga sai malamin su ce in kana son ka gane illar da sassa sai ka hidda da sifofi shin dan yana balarabe ne manzon Allah sai ce ya hidda kaga ba don wannan ba shin ya kalli launin shi ya kalli kasancewar shi ba kauye ya kalli kaza a a cewa ga aikin da ni sai aka ce ga hukunci to kaga ta hanyar wannan zaka zo sai kuma sifa ta karshe shine abinda malamai suka ce ma almulazama ya zama to in an samu kaza an samu kaza in ba a same shi ba babu shi illa ana iya istinbatin ta lokacin da mutum bai balaga ba ba a bashi dukiya in ya bashi dukiya in wato in ya balaga za a bashi dukiya kuma za a bashi ba kenan illar ta hukuncin alhukmu yaduru ma'a illatihi fihi wujudan wa adama duk lokacin da an ce ga illa kaza in akwai ta ta tabbata ga hukunci in babu babu akwai waɗansu bayanai masu yawa waɗanda ba za mu iya kawo su ba mun dai kawo su ne saboda bayani ƴan uwa saboda su ci gaba da bincike an gane ko amma malamai sun ce mu yi hattara akwai wani malami daga cikin malamin misra ya rubuta littafi falsafatul ahkam ma'ana al-hikam ne yasa aka wato hukunta kaza aka ce ayi kaza ko aka ce a bar kaza Dr. Yusuf Al-Qardawi a cikin littafin sa Saqafatu Da'iya ya kawo wata magana mai muhimmanci. Yace abubuwan da Allah Subhanahu wata'ala yace ayi ina fata an fahimce ni ya kwadi illa to wannan illa ce juz'iyya amma kuma akwai illa amma babu cewa duk abin da Allah ce sai mun gano hikima ba mu isa ba an gane to amma akwai illa amma wadda ake komawa gare ta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni duk abin da baka gane ba to an halitte ka ne saboda ka bauta bai ita ce illa babba don kar ka zo ka ce yanzu misali ka zo kana ba mutane hikimar yin azumi ko kuma misali kana ba mutane hikimar yin sallah ka ce in mutum ya yi sallah zai samu nishaɗi zai gaban shi za su motsa sai ce to a to ai mallan tunda dai motsawa ne ake to bari ni yanzu sai in sai wajen abin ga me yake suna hilin kwallo in zo in kekkewa yau kaga na motsa jiki na ba sai na je na yi sallah ina fata kun ce ni dole sai an koma ga illa babba don saboda kada masu banna cikin addini su faɗo muna min ajli zalik saboda wannan aika aikar da ɗan daga cikin ‘ya'yan annabi Adamu ya aikata, katabna ala bani Isra'il, muka wajabta ma bani Isra'ila, ko muka rubuta musu a cikin littafi wanda muka ba annabinsu, ko ba haka ba, in an ce an rubuta musu, an wajabta musu, ko ko an rubuta musu a littafi, littafin da an ka ba annabi Musa alaihi salam ko ɗaya daga cikin annabawansu. Annahu cewa yadda al'amari yake, man qatala nafsan duk wanda ya kashe rai, annafsuna ana nuhin mutum, ina fata an fahimce ne wanda ya kashe mutum domin akwai lokacin da annaf tana ɗaukar ma'anoni da dama a cikin alkur'ani tana iya zuwa an gane ko tana nufin mutum wani lokaci tana zuwa isar kan rayuwar wadda a cikin dan adam ruh kenan wa nafsin wa ma sawaha kaga ana nufin ruhin da kansa amma annahu man qatala nafsan na ana nufin man qatala insana domin dan adam ake zance domin ita rayuwar baka iya bin ta ka kashe ka a gane da sai dai ka kashe mutum shi menene mutuwa shine wato ruhi ya rabu da gangan jiki to kaga an ce man qatala nafsan ita nafsa din babu mai ganin ta balle ma yaje ya kashe ta mun fahimci wannan da kyau annahu man qatala nafsan cewa wanda ya kashe rai bi ghairi nafsin ba tare da wata rai ba ma'ana wani ya yi zalunci ya kashe wata rayuwa kenan mi a hukuncinsa a yi masa kisasi bi ghairi nafsin amma in bi nafsin na wannan halas ne ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurr bil hurr wal abd bil abd wal unsa bil unsa ko ba haka ba su ma an ce musu katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas kaga wancan bi nafsin ne amma bi ghairi nafsin ba tare da ta kashe wata rayuwa ba aw fasadin fil ardi ko ko ba tare da ta wata banna a bayan kasa ba wadda ta cancanta a kashe ta domin waɗansu mutane matsayin microbe suke an gane ko jarasim ne a cikin al'umma bai yiwa al'umma ta rabu da sharri su sai an kashe su shi yasa a Saudiya da an kama mai safarar kwaya ni ake yi mai sai a kashe domin in aka bar shi zai kawo wannan kwayar zai bata hankulan dubban mutane za su je su kuma su aikata ɓanna su yi kisa mai yawa to sai sun ka zama to gaba ce wadda ta ruɗe dole sai an ba ta da amfani a cikin jiki in an barta za ta halaka gangan jikin gaba daya kaga a rabu da wannan gaba ce aw fasadin fil ard ko ko banna a bayan ƙasa wadda ya cancanta wannan mutumin nan a kashe shi fa ka annama qatala nasa jami'a to kamar ya kashe mutane ne gaba daya to anan sai aka ce fa ka annama qatala nasa jami'a alhali kuma duk lokacin da zunubi ya ƙara girma lokacin da ne ake ƙara samun zunubi ko ba haka nan bane sannan an ce faka annama qatalan nasu jami'a in dai ne kenan in ka kashe mutum daya babu wani sako wato kamar ka kashe mutanen duniya ne kenan daga nan ba an baka damar ka ci gaba da yi tunda da ja in ka kashe ɗaya kamar ka kashe mutanen duniya ne to ka ci gaba da yi mana tunda da ɗai da biyu da uku da ɗari da dubu da ɗaya alhali ko ba ɗaya bane ina fata an fahimce ni zunubin mutumin da ya kashe mutum ɗari ba ɗaya da mutumin da ya kashe mutum ɗari biyu ba mutumin da ya kashe ɗari mutum ɗari biyu ba ɗaya da mutumin da ya kashe mutum ɗari uku ba ɗan tawayen da ya jagoranci an kashe dubban mutane ba ɗaya shi da ɗan tawayen da ya jagoranci na wata jiha ba irin su islam da suka sa aka yi yakin duniya an ka kashe miliyoyin mutane ba ɗaya suke da waɗansu ba turawan america waɗanda suka je suka iske mutanen america na asali suka kashe miliyoyin mutane ba ɗaya suke da waɗanda sun kai ɗan ta'addanci na mutum biyu ko uku ba ko ba haka ba saddam da aka zarge shi ya kashe mutum talatin ko arba'in ko mutanen gari guda ba ɗai shike ba da bush da ya kai hari ya kashe miliyoyin 'yan iraki a ƙaddarta saddam an ya kashe mutane a ƙasar iraki mutum nawa ko ya samu su gas to a ƙaddarta su mutum nawa ne a sai a muna lissafi shi ko bush harin da ya kai mutum miliyon nawa aka kashe wane ne azzalumi amma sai a yi wasa da hankalin mutane to faka annama qasalan nasu jami'a malamai suka ce to kama in an ce kama ko da Hausa malam Bahaushe ce kama da wani batta wani in an ce abu yayi kama da abu ba ana nufin duk dai bane domin in sun zan duk dai to ba a ce faka annama qasalan nasu jami'a an gane ko ba a yi tashbihin sa sai waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da wani zai kashe wani to sai zamanto babu wanda zai karɓan masa haƙƙinsa bai da waliyi tunda an ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultana to yanzu in bai da waliyi fa to duk al'ummar duniya waliyan wanda anka kashe ni domin mi domin mu yan adam aslin wato halittar mu daga annabi adam ne min abin wahidin wa ummin wahida ya ayyuha nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda allahi atqakum kenan tunda ta asalin mu dai ne kenan kowa yana da izinin ya tsaye ya karbi haƙƙin mutumin da anka kashe wadansu malamai sun tafi akan haka wadansu kuma suka ce a'a abinda ake nufi man qatala qatala nafsan bighairi nafsin wanda ya kashe rai ba da rai ba ana nuhin nabiyyan min al-anbiya wanda ya kashe annabi aw imaman adilan ko ko ya kashe wato wato shugaba mai adalci domin kashe shugaba kashe al'umma ne kashe babban malami wanda ke rayar da mutane kashe al'umma ne haka ne ko ba haka ba akwai mutumin da da ya mutu to sauran mutane su ma sun mutu imam shafi'i yake cewa rahimahullahu ta'ala a cikin diwaninsa la'amruka marraziyatu faqdu malin wala shatun tamutu wala ba'iru wa inna marraziyatu faqdu shakhsin yamutu bi mautihi khalqun kathiru yace la'amruka na rantse da Allah marraziyatu faqdu malin ba musiba bace a rasa dukiya wala shatun tamutu kuma ba musiba bace a rasa wato akuyya ko wala ba'iru ko a rasa raƙumi wacce wa innamar raziyatu faqdu shakhsin abinda ake ce ma musiba shine ayi rashin shakhsin wani mutum mutumin nan namiji ne mace ce ya mutu bi mautihi khalqun kathir wanda in ya mutu mutane da yawa za su mutu tare da mutuwa dai a samu babban malami mai wa'azi yana da'awa wanda zai rayar da mutane in ya mutu almajirai sai an wace sai kaga wani yayi nan wani in ma ba su je wajen karatu ba shikenan ilmi ya tsaya daga nan in an samu wasu masu zuciya sai su fita wani ya je nan wani ya je nan wani ya je nan kaga mutuwa ta ita ta sabbaba mi ita ta sabbaba wace wasu in mai kuɗi ne wanda ke taimaka ma mutane magana ta kare da in baka da lafiya zaka zo ordonance ko ba haka ba to yanzu ya mutu ciwo ya kama ka ka zo babu shi kaga ciwo zai kama cinka kai da kanka zaka bi shi kaga ya mutu bi mautihi khalqun kathir haka shugaba mai adalci shi ke kare mutuncin talakawansa bai yarda a zalunce su zai iya ba da ransa da ya ana son a zaɓi shugaba jagora zarumi ake nema mai iya ba da ranshi saboda al'umma ina fata an fahimce ni to amma yanzu da za a ce a je wajen yaƙi sharaɗi na in za a baka shugabanci yanzu tare da kai za a fita mutum nawa zai iya masa shugabanci kowa ta shugabanci ne dama saboda sun san ba a zuwa wajen mutuwa sai ta kai ƙarshe gare su suke zuwa shi suke son a ba su wannan jagorancin ina fata an fahimce ni wajen daɗi kai an na ƙarshe wajen wajen daɗi kai ne na farko wajen wahala kai ne na ƙarshe kenan sai in ta an kashe kowa sannan a kai gare ka waɗansu malamai suka ce a'a abinda ake nufi annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin faka annama qatala an-nasa jami'a dan annabi adam da ya kashe wancan to faka annama qatala an-nasa jami'a domin shi ya sunnatar da hanya ta kashi wanda zaman to duk wanda yayi kisa zai yin koyi ne da shi ina fata an fahimce ni ko kuma duk wanda zai yin kisa bayan nashi sai zaman to sauran waɗanda sun kai saura kamar ya kashe su ne kenan shi kamar ya kashe mutanen duniya ne gaba ɗaya wanda zai bin shi kamar ya kashe sauran mutanen duniya ne waɗanda suka yi saura domin mi domin ya halattar da kashe rai kuma kiyasin rai waɗansu malamai suka ce a'a fil hurma wato wanda yake wato haramcin kashe rai duk ɗaya ne misali ran wannan haramun ne a kashe shi wannan ran haramun ne a kashe shi kenan in ka kashe wannan rayuwa to ai kamar kana a itikadin duk rayukan mutane na duniya halatta ne gare ka kashe su tunda ka kashe wannan rayuwa ba tare da illa ba ba tare da dalili ba zance kuma waɗansu malamai suka ce a'a in ya kashe kuma yana i'tiqadin halas ne mutumin da ya kashe rai kuma yake i'tiqadin kashe rai halas ne to wannan shine faka annama qatalan nasu jami'a domin da zai samu iko da zai halakar da mutane gaba daya Allah ya ci mu da tsari da irin wannan musiba Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man ahyaha duk wanda ya rayar da ita kalima ta ahya ana nufin rayarwa amma na ana nufin istabqaha yabbarta da ranta domin kalima ta ahya tana da ma'anoni daban-daban akwai lokacin da ake cewa ahya an rayar da abu akwai lokacin da ake cewa ahya an bar abu da rai ina fatan kun fahimce ni Allah subhanahu wataala ce wa idh nadaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum suna rayar da ƴaƴanku mata fir'auna yana iya rayar suwa man alladhi yuhyi wa yumiit Allah Allah subhanahu wataala shi yake da wannan iko alladhi khalaqani fa huwa yahdi walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fa huwa yashfin walladhi yumituni thumma yuhyin babu mai ikon rayarwa ko kashewa sai Allah subhanahu wataala an gane ko to nan kenan wa man ahyaha ana nuhin ya barta da ranta bai kashe ta ba kenan nan an yi nufin wato bari amma ba ana nufin rayarwa ta hakika ba wanda babu wanda yake da ikon yin haka in ba Allah subhanahu wataala ba mun fahimci wannan shi yasa na maruz da ake kira da maruz a cikin isra'iliyat wanda yayi jayayya da annabi Ibrahim alaihi salam a cikin suratul baqara alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu almulk id qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit annabi Ibrahim yace ubangiji na tunda ya tambaye wane ne ubangijinka yace ubangiji na shine wanda yake rayawa kuma wanda yake kashewa qala ana uhyi wa umiit yace ni ina ma ina rayawa ina kashewa malamai sun kawo kisoshi daban-daban tabbas da nafsin alkur'ani yana nuna cewa yayi wani abu tunda inda bai wani abu da annabi ibrahim ba zai intiqali ba ko ba haka ba a wadan suka ce ya kamo mutane guda biyu duk sun yi laifin kisa sai ya saki wannan ya kashe wannan ina fata an fice wasu suka ce a'a guda na gidan kaso guda na waje sai ya kamo na waje ya kashe ya saki na gidan kaso don ya nuna izza ina fata an fice ni da dai kisoshi da dama to amma قال إبراهيم سي النبي إبراهيم يتي فإن الله يأتي بالشمس من المشرق الله ينزوى درانا تغبس فأتي بها من المغرب كيكو كفتو دا إتتيما fabuhita alladhi kafar sai an ka imautar da shi malamai suka ce imautar da an kai wa aka mishi wato Allah abbai so ya gane ba duk da yake ya ki gaskiya to Allah ya dabirtar da shi don da zai iya ce ma annabi Ibrahima to tun da ka ce Allah ka shine yake fitowa da ita ta yamma kuma ka ce ni ba Allah bane to Allah kai ya fito da ita ta yamma gobe ta faɗi gaba amma fa buhita allazi kafar an imautar da shi dama duk mara gaskiya da kaga mutum yana tsoron na ƙasa garai to mutumin da bai da gaskiya da kaga mutum na tsoron ɗanai wallahi yaron nan ya sa abin da ake aikatawa da kaga shaf director JJ na tsoron na ƙasa ya sa abin da yake aikatawa ba gaskiya bane annabi Ibrahim gashi bai da mulki amma kuma wanga yana tsoron annabi Ibrahim matashi shi ko wancan tsoho ne amma yana tsoronsa ya fi shi shekaru amma yana tsoronsa yana da dukiya yana da mulki yana da sojoji yana da kuɗi amma annabi ibrahim ya kutsa shi da ƙarfin hujja don haka ahyaha ana nuhin ya barta da ranta domin ɗan adam bai iya rayarwa kamar yadda ayoyi sun ka nuna ina fata kun fahimce ni faka annama ahyan nasa jami'a kamar dai yara yadda mutane da dama ne waɗansu malamai suka ce a'a wato abinda ake nufi anan in mutum bai kashe bai yi kisa ba ba za a kashe shi ba shi ko in kan rayar da kanka ka rayar da wani domin wanda yayi kisa in an kashe shi yaki na iya tashi a kashe mutane da dama ina baka mun fince ni da baka yi yaki ba ka hutar da mutane da baka kashe wani ba kai ba za a kashe ka ba da ƴan da wannan ba zai sa kuma ƴan uwarka ba su je su yi yaki da ƴan uwan wancan su ko ƴan uwan wannan su je su yi yaki da ƴan uwan wannan sai duniya gaba ɗaya ta rikice ina fatan kun fahimce ni ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات حقيقة من ظنهم سنزو مسو دغسكيا جاءتهم سنزو مسو رسلنا من ظنهم رسلهم من ظننسو akwai wani wuri sai Allah ce qalat rusuluhum ko ba haka ba qalat lahum rusuluhum to manzannin nasu ne ko na Allah ne manzannin na Allah ne saboda shi ya turo su amma an ce manzannin su ne saboda an tura su zuwa gare su su musu da'awa an gane ko bilbayyana da hujjoji waɗanda suke bayyananni wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat wadansu malamai sun ce al bayyinat nan ismun ne na bayyina wato ita bayyina tana nufin abu wanda yake a sarari yake a fili kowa yana fahimtar sa wadansu suka ce nan bil bayyinati ay bil ayatil bayyinat kenan waɗansu ɗauki ita bayyana tana matsayin suna ne an zo musu da abu wanda yake bayyananne su ko dan su kaddara ayoyi wala qad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati manzannin mu sun zo musu da hujjoji bayyananni kuma ba ana nufin lokaci ɗaya ba a'a kowane annabi ya zo musu a lokacin sa da nasu hujjoji babu annabin da Allah zai turo face sai Allah ya bashi hujja bayyananna wadda za ta nuna shi annabi ne don kar masu ƙarya ko waɗansu zo su yi kama da shi a rasa gane inda gaskiya take bayyuwa sai annabi ya zo da abin da tabbas an gane annabin Allah ne ina fata an fahimta rusuluna bil bayyinat bani isra'ila ake zance daga cikin annabawan bani isra'ila akwai annabi Musa ko ba haka ba ya zo da wala qad ja'akum Musa bil bayyinati annabi Musa ya zo muku da hujjoji bayyananni sune ayoyi guda tara wala qad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin ko ba haka ba wadansu malamai suka ce a'a su tis'a ayatin manya ne amma bayyinat dukkan abin da zai tabbatar da annabtarsa ina fata an fahimta daga cikin su fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin sannan kashe wato lokacin da aka halakar da fir'auna suna kallo shi ma wani cikin hujjoji bayyanannu waɗanda suke nuna akwai Allah subhanahu wataala almuhimmu dai annabi Musa ya zo musu da ayoyi bayyananni al ayatul kauniyya wal ayatul shar'iyya daga cikin annabawan bani Isra'il akwai annabi Isa alaihi salam ko ba haka ba walamma jaa Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikma kaga annabi Isa alaihi salam ya zo da hujjoji bayyanannu waɗanda suke nuna cewa shi manzon Allah ne ba Allah bane ko ba haka ba Allah subhanahu wata'ala ce wa yu'allimuhu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa rasulan ila bani isra'il anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum gashi anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idhnillah wa ubri'u al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mauta bi idhnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadkhiruna fi buyutikum inna fi ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين كاغا waɗannan hujjoji na bayyanannu waɗanda suke nuna daga wajen Allah suke shi yasa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Huraira ya ruwaito shi wato Abu Huraira ya ruwaito shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min al-anbiya'i nabiyyun Allah babu wani annabi daga cikin annabawa illa u'tiya ma mithluhu amana alaihi al-bashar face sai Allah ya bashi aya irin wadda mutane sun yi imani da ita kenan aya wadda za ta nuna wato ya gajiyar da kowa abin da ya zo da shi daga wajen Allah ne ba sihiri ba ne ba tsibbu ba ne ba dabu ba ne ba komai ba ne aya ce daga wajen Allah kowane annabi Allah ya bashi wa inna ma kana allazi utituhu wahya amma ni abin da Allah ya bani babban hujjata ba wai abu guda ba wahyan auhahu auhahu Allah ilayya wahayi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yi zuwa gare ni shine alqur'ani mu'jiza annabi Musa mu'jiza ce hissiya sanda da abin da ya kama da haka bayan mutuwa annabi annabi Musa alaihi salam ta tafi annabi Isa mu'jiza shi rayar da matacce daukar abu ya kama tsuntsu ya busa ya busa a cikin sa ya zan kama tsuntsu ya tafiya da rayar da abubuwa ko ba haka ba bayan ya mutu sun tafi to amma babban mu'jiza ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine alqur'ani alqur'ani kuma littafi ne saboda shari'a ce ta ƙarshe ba za a iya canza ta ba an canza waɗansu ayoyi a cikin attaura an canza waɗansu ayoyi a cikin injila amma alqur'ani Allah ya tsare gashi nan ya buwayi duniya gaba ɗaya ina fata an fahimta ya buwayi duniya kuma yana nan bai karewa shi annabin ya tafi sallallahu alaihi wasallam amma mu'jizarsa tana nan su can zamanin annabi annabi Musa sihiri ne shi yasa masu sihiri suka fara imani da shi ko ba haka ba zamanin annabi Isa alaihi salam abin da ya shahara ilimin likitanci sai ya rayar da matacce ka kuka babu likitan da zai iya yin haka zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laraba suna takama da iya zance da magana ko ba haka ba mutum daya zai tsara kasida mai baiti dubu wanda za ta kare da harafi daya baiti dubu kai ko yanzu an ce ma da yarenka ka hiddo baiti ɗari biyar ko kai goma ma yanzu an ka baka an ka ce ka hiddo masu karewa da harafi iri ɗaya an baka aiki suna takama da magana sai ga mutumin da bai yi karatu ba ya buwaye kowa da kowa kuma mu'jizar ba ga larabawa ba a'a ko ma bakin mutum kake ko america kake ko ina kake ka sa technology da tunaninka da aljannu da mutane duk wanda yake zai iya ka alqur'ani bismillah shi yasa 2006 america ta kirkira alqur'ani suna ne furqanul haqq sassa shi sama internet yana ina ya bata قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا الله سبحانه وتعالى ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات من ظنهم سنزو مسو da hujjoji bayyananni don mi an manzanni sun kazo musu dan kasu ce an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir shi yasa Allah su musu manzanni ina fata an fahimce ni haka mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tura muku manzanni dan kakku ce musamman su larabawa wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun an taqulu inna ma unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina ay alla taqulu inna ma unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin to mu ko sauran mutanen duk kowa da kowa Allah ya turo manzanni rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul an turo manzanni ga dukkan mutane dan kan wani ya samu ta hujja wanda zai fatsarar tashin alkiyama thumma inna kaseeran minhum sannan da yawa daga cikin su ba'da zalika bayan turowan manzanni su zo sun yi wa'azi mutumin da yake akan jahilci abin mamaki ne ya saki ba abin mamaki bane ya saki hanya haka ne ko ba haka ba eh mutumin da bai sani ba yanzu ko turai in ka tafi in ka taka wata doka sai a tsaya a bincike ka in an ga kai ba dan kasa bane tana yiwa baka san dokar ba za a kama ka da ita ba ko ba haka nan bane saboda ka jahilce ta to su ja'atuhum rusuluna manzanni sun zo sun isar da sako bil bayyinati thumma inna kathiran minhum ba'da zalika ba'da maji'il anbiya'i bayan annabawa sun zo musu ga ayoyi ga komi fa makhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum shi yasa sha'ir yake cewa fa in kunta la tadri fatilka musibatun in ya zaman to kai jahili ne baka da sani ka aikata abin da bai dace ba to fatilka musibatun wannan musiba ce saboda bi saboda bai dace da adam ya zama da jahilci ba wa in kunta tadri in kuma ka sani ka take ilimin ka take sanin naka fal musibatu a'zam musiba ta fi girma wannan lokaci Allah ya tsare mu thumma inna kaseeran minhum sannan da yawa daga cikin su kaga ba ɗan kaɗan ba dama Allah ce fa qalilan ba yu'minuna ba da zalika bayan haka fil ardi a bayan ƙasa la musrifuna suna yin banna sun ci gaba da yin banna kuma har bisa ga yanzu ga suna suna aikatawa gashi nan dai kana ji kana gani duk inda ka ji an ce yahudawa kana jin abin da suke yi kana jin abin da isra'ila take aikatawa ita ce ƙasa ta duniya wanda ba ta da iyaka kullum karawa take yi yanzu an tambaye ka menene iyakar Isra'il superfici na Isra'il babu duk duniya babu wanda sun superfici na Isra'il an gane ko fadin kasa na Isra'ila kawo shi babu saboda kullum karuwa take yi ba su yadda a ci gaba kin iyakar kasar su saboda tsananin zalunci Allah ya kyauta Allah ce inna ma jazaa'ul ladina
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك له خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa Rasula, mai tafsirin jalalaini ya ce wa nazala fil araniyin ta sabka a cikin waɗansu laraba da ake ce ma al'araniyin, lamma qadimun na Madina lokacin da suka zo garin Madina, wa hum marda suna cikin rashin lafiya, fa'adina lahumun nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu izini an yakhruju ila al-ibli su fita wajen Madina da raqumma wa yashrabu min abwaliha su sha fitsarin waɗannan raqumman wa albaniha da nonon wannan raqumman ko madar raqumma saboda waɗannan dabbobin fitsarin su da nonon nasu yana da amfani ga jiki shi yasa mu ko lokacin da muna yara in wani rashin lafiya kama kace a ce ka sha nonon sanuwa yanzu kana samun sauki ina fata an fahimce ni to kaga wannan ingantacce ne dan wannan riwaya ta zo a cikin sahihul bukhari ka wani yace to kaji kuma wata sabuwa falamma sahu ko sahu qatalu ra'iyan nabiy sallallahu ra'iyan nabiy sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka samu lafiya an gane ni an gane ko daga sihha ne sai suka kashe mai kiyo wanda ya tafi tare da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wastaqul ibil sai suka gaggabi raƙuma suka kora raƙuma suka tafi kaji banna wato godiyan mai kenan sha'ir ya ce uridu hayatahu wa yuridu qatli ni ina son ya rayu ko ina neman masa yadda zan yi in kare shi rayu shi ko ina neman yadda za a yi a kashe ni ko ba haka ba fa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi atharihim sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura a bayan su aka je neman su fa utiya bihim sai aka zo da su fa qutiya aydihim wa arjuluhum sai aka yanke hannayensu da kuma kafafuwansu wa summila a'yunuhum sannan kuma aka zubar da ruwan idanunsu ma'ana an ka totse kenan an gane faqa'aha bi hadidatin aka ce wai faqa'aha ya totse ko ya soke waɗannan idanun nasu da wani tsini kamar misali wani abu mai tsini ko kuma wuce wani dan karfi fatirku fil harra aka bar su a cikin wato zafin rana ko cikin rairai mai tsananin zafi hatta matu ala halihim har sai suka mutu akan halinsu rawahu al-bukhari wa muslimu Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wannan riwaya wa ghayruhuma da waninsu shi yasa zaka ga in ka dibi littattafan tafsiri wadansu za su ce wannan aya ta hiraba ta tafka ne akan mushrikai wadansu kuma su ce ta tafka ne akan ahlul kitabi wadansu kuma su ce ta tafka ne akan haruriya wadansu mutane da ake dangantawa zuwa wani gari da ƙasar Iraq harura ana ce musu haruriya me yasa ake ce musu haruriya saboda suna barin hadisai su ce ba su aiki da su saboda su saba alqur'ani tun wancan zamani ina fata an fahimce ni wata mata ta zo ta tambayi ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha tace shin yanzu idan muna haila watan ramadana ya kama shin za mu ramka azumi ne ko ko za mu ramka sallah ne ina fata an fahimce duka za mu ramka ko ko wani za mu ramka sai ta so ta yi inkari Aisha ta ce mata a haruriyatul anti ke kina daga mutanen wancan wuri ta ce a ni tambaya ne nake tace to kana zalika yusibuna wannan ya kasance yana zamun yana samun mu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa nu'mar bi qada'is sawm annabi sallallahu alaihi wasallam yana umurtan mu da mu ranka azumi wala ya'muruna bi qada'is salah amma bai taba umurtan mu ba da mu ranka sallah shikenan magana ta kare dan haka ba yau ne an ka an ka fara inkarin hadisi ba Khawarij sun yi inkarin hadisan da ba su dace da ra'ayinsu ba, Mu'tazila sun yi inkarin hadisan da ba su dace da ra'ayinsu ba, almadrasa al'aqliya mutanen da yanzu sun yi karatu a turai da hadisi ya saba wa wato abinda masu ilimi na bincike na zamani suka nuna sai sai a a aje hadisi ayi amfani da abinda turawa suka yi yanzu kana nufin shi bature ya wuce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanallah wannan banna ce to amma dai wannan riwaya ta nuna waɗannan mutane musulmai ne to don haka kenan ba za a yi aiki ba a ce mushrikai ne ko ahlul kitabi ne sai dai a ɗauke su qutta'u turuq ko da mun ce daga haruriya ne su zamanto musulmi ne tunda sun zo sun musulunta dalili kuma inji malamai suka ce Allah ya ce illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim sai waɗanda suka tuba kafin ku samu iko akan su kafiri ko in ya tuba ana karɓar tubansa ko ba ka dan bari dan kafiri ya kasance dan fashi daga baya ya tuba ya shiga musulunci muna da izinin mu kama shi babu amma musulmi ne yake dan fashi yana fashi akan hanya kenan in an kama shi za a yi masa hukunci kenan wannan shi ya nuna cewa waɗancan maganganun ba su da ƙarfi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam inna ma jazaa'ul ladina saridai sakamakon waɗanda yuharibuna Allah suke yaƙar Allah wa rasulahu da manzonsa to wani na iya cewa to ya za ku ce musulmi ne kuma a ce suna yaƙar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba a babu matsala yana yiwuwa ka zama to musulmi ne amma kana yaƙi da Allah bi addalili ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dharu bi harbin min Allah wa rasulihi kaga masu cin riba an ce suna yaƙi da Allah suna yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka wa qatta turuq dan mun ce musulmai ne wannan ba shi ke nuna cewa ba dan an ce yuharibuna Allah wa rasuluhu dole sai kafirai an gane da kyau ko to amma waɗannan mutane an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musla da su alhali ko cewa an kai a kashe me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu musla yayi yanke hannayensu yayi kaza yayi kaza yayi kaza malamai sun yi kokarin bada amsa akan wannan aya wadan suka ce a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata wannan to sai aya ta zo ta shafe hukuncin abin da ya aikata kafin sabkan nasu kenan ma'ana yanzu in an samu zuwa gaba ga yadda za a yi ina fata an fahimce ni wadansu malamai suka ce a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aya ta saka ta nuna mu yadda za a yi ta yi ita shi wadansu su malamai suka ce a'a tunda an ce su da suka zo sai da suka kashe sai da suka yi kaza sai da suka soke idanun wancan wato me yake suna makiyayi kenan abinda sun ka aikata shine musla an yi musu musla kenan in mutum ya kashe ta hanyar musla musla za a yi mishi kenan yanzu misali akwai sabani tsakankanin malamai shin ta hanyar da mutum ya kashe ta hanyar za a kashe shi zance mafi inganci ta wannan hanyar za a kashe shi in mutum ya sa bindiga a sa bindiga in ya sa takobi a sa takobi in ya jifa a dafe shi duk ta hanyar da ya kashe a kashe shi kamar yadda wani bayahude ya rotsa kan wata jariya wata mata akan waɗansu tsakanin waɗansu duwatsu guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka rotsa kan shi ko ba haka bane musula kenan sai malamai suka ce da sharadi sai in ya zamanto lokacin da za a yi musula akwai sabon Allah mutum ne misali yabba mutum giya ya kama tura ba mutum giya yana sha yana sha har ya mutu to yanzu za a kashe shi za mu ta musu giya mu bashi a a shi nan ba za a yi ba saboda shi wanda zai aikata sabon Allah zai ina fata an fahimce don haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata wannan qisasan sai a dauke shi qisasi ne duk yadda suka yi musu innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu yace bi muharabati almuslimin kenan sun yaki musulmai domin musulmai masoya Allah ne duk wanda ya yaki masoya Allah kuma ya yaki Allah wa yas'auna fil ardi fasada suke kokarin aikata banna a cikin ƙasa wato sa'ayar nan akwai nashadi yana jin karfin ma aikata banna bi qat'i tariqi ya zamanto yana yanke hanya amiroba an yuqattalu ko bandi arme to sakamakon su an yi kattalu a karkashe su a karkashe su aw yusallabu ko a tsige su aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf ko a yanke hannayensu da kafafuwansu min khilaf a sabe ay aydihim al-yumna hannayensu na dama wa arjuluhum al-yusra da kuma kafafuwansu wato na hagu kenan a yanke hannun dama da kafar hagu haka za a yi musu shine sakamakon su ina fata an fahimta haka fir'auna yace wala usalliban wato la uqatti an aydiyakum wa arjulakum min khilaf kaga ashe fir'auna ya jima ya san da irin wannan azaba aw yunfaw min al-ard ko kuma a kore su a bayan kasa ba ana ko a daure su wadansu malamai wadansu na nufin a kore su domin nafahu yana yana nufin habasahu ka daure mutum ka kai shi gidan kasu ko nafahu ka kai shi wani gari dukkan malamai sun fassara da wannan aw li tartibil ahwali to anan da aka faɗa cewa ga abin da za a yi musu ana iya duk a gama musu wannan ma'ana a kama su a yanke hannayensu da kafafuwansu sannan a tsige su sannan a bar su sai sun mutu kaga an yi ƙasa muke waɗansu kuma malamai suka ce a'a littar tibil ahwali da Allah ya jero su wai ya bambanta tsakankanin waɗannan mutane fal qatlu liman qatala faqat kenan in an samu dan fashi ya kashe an gane ni to abinda za a yi masa hukunci a kashe shi wasulbu liman qatala wa akhadha almal shi ko tsigewa ga wanda ya kashe mutum kuma ya dauki dukiya to in an kama shi za a kashe shi za a tsige shi ina fata an fahimce ni ko ba haka ba wal qat'u liman akhadha wa lam yaqtul shi ko al qat'u yanke hannu liman akhadha ga wanda ya karbi dukiya wa lam yaqtul amma bai kashe ba kenan wannan ya zaka babbarawo wan nafyu liman akhafa faqat shi ko wato daurewa ko kora ga wanda ya tsoratar kawai qalahu ibnu abbas mai jalal ne ce ibnu abbas ya ruwaito shi wa alaihi shafi'i imam shafi'i ya ce akan haka wa asahhu qawlayhi zance mafi inganci anna sulba thalathan ba'da al-qatl kenan tsigewa kwana uku ne ba'da al-qatl bayan kashi kenan bayan an kashe ake tsigewa saboda mutane su gani su wa'asu wa qila qablahu qalilan wadan suka ce a'a bayan tsigewa kadan bayan kashewa kaɗan ake ɗauka sai a ada shi wa yulhaqu bin nafyi ma ashbaha fi tankili min al-habs wa ghayrihi kina an-nafyu ana iya sawa daurewa da abin da ya kama da haka yana shiga cikin shi a takaitan takaitawa nan muna da mazhaba guda biyu kuma ido hankalinku da kyau muna da mazhaba guda biyu wannan aya waɗansu malamai sun tafi cewa a rarrabe hukuncin in katsin mutum ya kashe an gane a kashe in mutum ya kashe ya karbi dukiya kenan a tsige shi sannan kuma a kashe kenan tsigewa tana tare da kashewa tunda sai ya mutu amma wanda ya karbi dukiya bai kashe ba to shi ba za a kashe shi ba sannan kuma wanda ya bada tsoro a kore shi waɗansu malamai suka sai akan haka ma'ana sun kaddara waɗansu abubuwa kenan wato an yi ƙattalu in ƙattalu aw yusallabu kenan in qatalu wa akhadhu al-mal aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum in akhadhu al-mala wa lam yaqtulu ko ba haka ba aw yunfaw min al-ard in akhafu sabila to amma malamai sun tafi cewa a'a wannan Allah ya barma wato shugaba ya zabi wanda fi dacewa da su waɗansu kashin su yafi amfani waɗansu ɗaure su yafi amfani waɗansu kaza waɗansu kaza sai a bar ma imam maslaha ba tare da mun kaddara abin da bai zo a cikin alkur'ani ba ina fata an fahimce ni saboda waɗancan mutanen duk sun aikata laifuffukan daban-daban daban-daban daban-daban shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka ya aikata musu gaba daya amma zance mafi inganci mu bar alkur'ani akan zahirinsa wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam dalika Allah ya ce wannan aljaza'ul mafkur sakamakon abin da an ka ambata na waɗannan mutane kakkai mamaki don an ce a kashe su lahum khizyun suna da kaskasci zullun fi duniya a cikin rayuwar duniya ko ba haka ba wannan kashi da za a yi musu wa lahum fil akhirati azabun azim sannan ranar tashin alkiyama suna da azaba mai girma Allah shi mun tsari da wannan azabu sai Allah ce illal ladina tabu illal ladina tabu min قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى يتي إلا الذين تابوا سيوة أن سكي توبا من المحاربين نما سياقا ma'ana masu zuwa su yaƙi albughat da ake cewa albughat kamar ƴan tawaye waɗanda suka fita daga shugabanin musulmai wal qutta'u da masu tariya hanya ko ba haka ba waɗanda yanzu a ƙasashen duniya mafi yawanci kana jin an ce akwai bandi arme musamman Najeriya yanzu in ka ɗauki yankin kudu zaka ce waɗannan abubuwan sun yawa ko ba haka ba muna ana cewa musulmi da kaji mutum ya ce a bashi dan Allah a bashi dan Allah sai an ka ce wai musulmi na dan arewa ko ba haka ba ya bada hujja shi wanda ya zo to amma da kaji an ce an yi fashi a ina ne fashi yafi yawa a Najeriya ne jaganta me yasa ake yawan fashi da makamai saboda su ba su yarda a ba su don Allah mutane na masu ɗaukan mutane su kashe mutane da makamai a Lagos da rana sha biyun rana ‘yan fashi za su zo da manya-manyan bindigogi su fasa bankuna sojoji su gudu da ‘yan sanda su bar banki waɗannan mutane su ɗauki dukiya kowa ya san da haka a Najeriya a Lagos gawa ba wani abu bace za ka zo ka gawa ka wuce ka taka ka wuce me yasa saboda su ba, babu imani a cikin zukatan waɗannan mutane kenan musulmi bai iya kashe ɗan adam saboda dukiya ko ba haka bane sai ya je sai yayi bara ya ce a bashi saboda kuma an zalunce shi yana buƙatar a yi mai aiki da dukiyar shi yana da ƴan uwa sun ki taimakawa akwai mutanen da suna da waɗanda su ba su jalli sun kiya sun fi son su bar su su yi bara ina fata an fahimce ni kenan abin da yasa musulmi yake yin bara saboda bai iya ɗaukan makami irin na ɗan kudu ya kashe mutane kai mai cewa in ka ji mutum ya ce a bashi dan Allah musulmi ne to shi ko in ka ji ɗan fashewa ne ne arne ne ya za a yi afana da alul musulmi na kal mujrimin abin da yasa kake jin musulma ta ce a bata dan Allah fi sabilillahi tunda kun ce matan mu suna bara ko ba haka ba to ka bincika in ka ji an ce akwai matan Afirka ko mata na Najeriya waɗanda suka je karuwanci a Italiya da Turai, shin ‘yan arewa ne ko ko ‘yan kudu ne? Ita arniya ta yarda ta je a kudu ko ta fantsama cikin Afirka da kaji an ce gidan sista munan gidajen karuwai ake nufi waɗanda suke gwarawa ba musulmi ba arna ko ba haka nan bane to ita arniya tana iya yin zina saboda ta ci da kanta musulma ko ta fito ta je ta yi bara da ta yi zina wannan shine bambanci tsakaninmu da su in baka san amsa ba yana da kyau ku fahimci irin waɗannan mutane saboda mi saboda da mai yin bara da mai yin sata ko da mai yin bara da mai yin zina ɗai suke ba dai suke ba mutane mu da suke yin bara shine abin da suke iya yi amma shi arne bai iya yin bara amma yana ɗaukar makami ya kashe mutane arne arniya ba ta iya yin bara amma tana iya fantsama cikin duniya ta je ta yi karuwanci saboda ta ɗauki nauyin rayuwarta wannan shi ne bambanci tsakaninmu da su in ba ku san bambanci ba da haka kan ku zama da shubohoyinku ku ce musulmi kaza kaskanci ne kaza lalle ya kamata musulmi su tashi su yi aiki ba duk mutumin da yake nema na bara ba a cikin musulmai yake yin bara na Allah mun san da haka nan ko ba haka nan bane akwai wanda yana da shanu a ƙauye ko ba haka ba wata mai bara a Sudan wani mai mota ya buge ta abinda aka iske kuɗin Sudan miliyan biyar a cikin jikinta suna da kuɗi ko ba haka ba mutanen mu zaka ga mutum ya biya miliyan ɗaya da rabi ko miliyan biyu ya je umra ko haji zai je maka kuma bara zai yi to miliyan biyu ba su kasuwanci in ba dan Afirka ba ka biya miliyan biyar ka je turai miliyan biyar ba za su yi ma sana'a ba kaga wannan wannan wani tunani ne waɗansu kuma mutane suna da ƴaƴan da za su taimaka musu amma sun kiya sai ka iske wai an bar tsoho ya je yayi bara ya kawo wa jikokinsa abinci ku kuna nan zaune kuna aikin banza kenan waɗansu suna yi saboda dole ne waɗansu kuma me yasa suke yin bara ya kamata mu taimaka mun ki taimakawa masu hali ba za su taimaka ba sai wanda ya yarda ya zama karkashin su koda zai saba ma Allah subhanahu wataala bakin take nan to amma a zo a yi muqarana a ce musulmi kaza kaza kaza kun ji abinda mabandata suke aikatawa wannan ba ma aikin da musulmi ya kamata a ce ya aikata bane ka je ka nemi aiki gwargwadon hali kuma musulma in ta yi bara wallahi mu mun fi son musulma ta yi bara da ta yi jira ko ba haka nan bane kuma in musulmi yayi bara wallahi mun fi son yayi bara da yaje doki makami ya kashe wani wallahu ta'ala a'lam duk da yake ba mu yarda da baran ba ya kamata a nemi mafita a je ayi aiki wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam illa alladhina tabu sai waɗanda suka tuba ka ji duk daga da suka aikata wato mutanen da gashi sun yi banna a bayan kasa Allah ce illal ladina tabu don ba ali idofa tuba min qabli an taqdiru alaihim kafin ku samu iko akan su to fa'alamu kusan cewa annallaha shi Allah ghafurun mai gafara ne lahum gare su ma atauhu abinda suka zo mishi abinda suka zo mishi na aikata zunubi kenan rahimun Allah mai jin kai ne bihim gare su yace abbara bi zalika inji mai jalalaini yayi bayani Allah yayi furci da wannan duna fala tahudduhum amma Allah bai ce kakku musu haji ba yace li yuqida annahu dan wannan ya nuna la yasqutu anhu bi taubatihi illa hudu illa hududallah ma'ana in sun tuba bayan sun yi kisa sun yi kaza sun ci dukiyar mutane to haƙƙin Allah ɗaya sai ta shi yasa Allah ce fa inna Allah ghafurur rahim ba amma bai ce fala tahudduhum ba yace duna huquqil adamiyina amma banda haƙƙi na mutane kenan in sun kashe kisasi na kansu in sun saci dukiyar mutane dukiyar za su bayar da ita ya mai jalalai yace kaza zahara li wannan abin da ya bayyana ne gare ni ni walam ara ban taba gani ba cikin littafan da ni karanta ban ji ba cikin malamai wanda ya faɗa man ta'arrada lahu wanda ya kawo wannan ra'ayi da yawa kenan suna cewa ko kuma ba su yi bayani ba shin haƙƙin haƙƙin mutane ya sariya ko bai sariya ba idan dan fashi ya wato ma'ana ya tuba kafin a kama shi bayan ya kashe mutane ya ci dukiya in mun ce haƙƙin Allah da na mutane ya sauka akan shi kenan ba zai biya komai ba amma in mun ce haƙƙin Allah ne kawai na mutane zai biya kenan in an kama shi alƙali sai ya neme shi da wannan wannan shine bambanci na khilafi abinda mai jalal ya kawo kaje ce bai taba ganin wanda ya kawo wannan ba kaga mallami Allah na iya bashi wata fahimta wadda shi ya gano ta wadda waɗansu malamai ba su gano ta ba babu hasada in abin bai ci karo da shari'a ba sai a yarda da shi an gane ko dan haka dai malam yace walam ara man ta'arrada lahu wallahu ta'ala a'lam fa idza qatala wa akhadha al-mal yuqtal wa yuqta wa la yuslab wa huwa ahsahu qawli ash-shafi'i walakin fi al-mu'tamad fi madhhabihi annahu yuqtal wa yuslab thalathatu ayamin min ghayri qat'in wa la tufidu tawbatuhu ba'da al-qudrati alayhi kenan da Allah ce illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim kenan in an ka samu iko a kansu to wala tufidu taubatuhu tuba ne ba ta da amfani ba'da alqudrati alaihi bayan an samu iko an kama shi shay'an wani abu wa huwa asahhu qawlihi aidan kenan wannan shine mafi inganci daga zance kenan da an kama shi to zancen a ce ya tuba bai yi ba amma kafin a kama shi zai tuba za a yaye mai haƙƙin Allah da na mutane waɗansu malamai sun tafi kan haka mai dalali ne ya tafi cewa a'a haƙƙin mutane bai sare ba sai ya biya fa'lamu kusan cewa anna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jinkai ne kuma uslubi ne na alqur'ani duk inda ya kawo masu laifi sai ya ce a tuba qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim innal ladina fatanu almu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hariq ko ba haka ba laqad kafara alladina qalu inna Allah thalithu thalatha wama من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا أما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله هو الغفور والله غفور رحيم dan haka anan ya kamata mu dakanta lokaci ya matso abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh